وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله ci gaba da karatun littafin al'aqidatul wasatiyya na shekul islam ibn tabiya yau za mu tashi akan wata gaba daga cikin gabobin aqidan ahlus sunna wal jama'a babin wannan gaba shine bayanin hukuntar zukatan musulmi daga ainihi ahlus sunna daga sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam wato dole ne zukatan mu su zamanto sun kubuta har suna mu mana ba mu kyaman sahabbai a cikin zukatan mu kuma ba mu kyaman su ba mu zagin su ba mu kafirta su ba mu manabantar da su da harsunan mu harsunan mu su kubuta da zukatan mu daga ƙyashi ko ƙyama ko ƙiyayya da ɗaya daga cikin sabon manzan Allah su yana haka sun haka abinda ake so ga musulmi abinda ke wajibi ga musulmi shi ne mi soyayya ga waɗannan manya-manyan mutane waɗanda suke ba a taɓa yin irinsu ba a cikin sahabban wani annabi daga cikin sahabban annabawan Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda manzala sallallahu alaihi wasallam yayi sauran annabawa haka su ma waɗannan sahabbai suka yi sauran sahabban annabawa Allah subhanahu wataala kamar yadda Allah ya zaɓi manzala sallallahu alaihi wasallam a bisa duniya baki daya kuma Allah ya zaɓa al'umma shi akan sauran al'ummomin annabawa to haka Allah ta'ala ya fifita sahabbai ka san su alama ce ta imani kinsu kuma alama ce ta kafinci ta rashin sanin ya kamata domin addinin musulunci an gina shi ne abu sami alwada'u walbara soyayya da kiyayya soyayya da mai imani kiyayya da kuma da mutunan da yake kafiri ne da mutumin da yake yana da matsala a cikin addini yana da matsala a wurin riko da addinin Allah subhanahu wataala ba kenan wannan tana daga cikin manyan-manyan akidodin ahlus sunna waɗanda suka saba ma ɗan shi'a da su ahlus sunna suna jibantar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna kaunar su suna ganin bayan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama babu wani wanda ya kai darajar waɗannan mutane kuma babu wanda za ya kaiwa har abada sun riga sun mana bintin kau sun tsere mana sun yi mana nisa duk abin da za mu ba za mu cin masu ba madogaranmu kuma shi ne hadisun manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam za Allah ce la ta subu ashabi kamar yadda za mu gani na gaba shi ne madogarar da yake nuna cada abinda za mu ba za mu ci musu duk ƙarfin imanin mu koma bayan na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wallazi nafsi bi yadi wa anna ahdakum anfaqa mithla uhdin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wa la nafifa kada aka sirriya sun wuce mu sun tsere mu a wurin kaunar manzon Allah sallallahu a wurin san manzan Allah sallallahu a wurin imani da shi goyon bayan shi taimako ta ko'ina sun wuce sun tsere mana ba da ba mace musu kamar yadda kasan ciyawa ce ƙarƙashin iccen da biyu duk tsawonta duk yadda za a mata ruwa ta sha ruwa ta sha ruwa ba ta kai tsawon iccen da biyu haka ne idan ta kai wani mizani kuma lankashewa za ta zaki sai ta ban kasa ba maganin ta yi tsawo kuma ta tumba tsawon yancin da biyu to haka muke da bude sabon manzana su da kawo wa min usuli ahli sunnati wal jamaa yana daga cikin aqidun ahlus sunna wal jamaa shika-shikan da suke ɗauke da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salamatu qulubi wa alsinati li ashabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam hukuncin zukatansu da kuma harsunansu mana a cikin zukatansu babu mi babu kiyayya ta wani daga cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam zukatansu sun kubuta daga rike ko kyashi ko hasada ko keta ko kiyayya da wani daga cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam wa alsinatihim haka ba harsunansu sun kubuta ahli sunna idan zai magana kan sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam sai fadin komai sai alkhairi duk abin da zai wani alkhairi baya bata su baya zagi su baya tsine musu baya kafirta su baya ce musu munafikai ne baya ce musu mushrikai ne Saboda duk lokacin da za ya faɗin sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam zai yabe su duk lokacin da ya wani ɗaya daga cikin su zai ce mai radiyallahu anhu idan kuma da shi da baban shi duk sahabbai ne yace radiyallahu anhu idan kuma da shi da baban shi da kakan shi duk sahabbai yace radiyallahu anhu karshen yabo ce shine yabon da Allah subhanahu wataala ya masa a cikin alqur'ani mai girma shine karshen yabo karshen samun daraja yardan Allah subhanahu wataala kuma Allah ya yarda da su li ashabi muhammadin sallallahu alaihi wasallama da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kama wasafahu Allah bihi fi qawli kamar yadda Allah subhanahu wataala ya kamanta su da shi a cikin fadin shi yace wallazina ja'u min ba'dihi yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا rabbana innaka ra'ufur rahim Allah subhanahu wataala yace kuma waɗanda suka zo min ba'di daga bayan su su sahabbai waɗanda suka zo bayan almuhajirun wal ansar kenan muhajirun wal ansar waɗanda Allah subhanahu wataala ya ambata a cikin ayoyi guda biyu waɗanda suke gabanin wannan aya lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون wannan aya tana magana ne akan falalan muhajirun sai ansar wallazina tabawwa'u dar wal iman min qabl yuhibbuna man hajara ilayhi ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم sai kuma Allah subhanahu wata'ala ya ce to waɗanda suka zo bayan su su ne tabi'ai su ne almajiransu waɗanda suka zo daga bayan su da kuma na bayan bayan su da na bayan bayan bayan su har zuwa yanzu inda mutum yana da imani inda mutum na tsoron Allah ba ya faɗin komai ga sabon annabi sallallahu alaihi wasallam sai alheri waɗanda suka zo bayan su me suke cewa ya kulu da suna cewa rabbana ighfir lana ya Allah kai gafara gare mu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman kuma kai gafara ga yan uwanmu waɗanda suka gabace mu da imani waɗanda sun riga mu yi imani da kai سوني صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجعل في قلوبنا غلا kada ka sanya kyashi ko keta ko bakin ciki ko kuma wato gaba wani abu ne wanda baya da kyawu a cikin zukatanmu lillazina amanu ga waɗanda waɗanda suka yi imani waɗanda suka wuce ba rabbana innaka ra'ufur rahim ya ubangijinmu Allah subhanahu wata'ala lalle kai mai tausayi ne mai jin kai kaga wannan aya ita take yanke mana hukuncin cewa lalle sahabbai sun rayu a duniya kuma sun gama lafiya haka suka rayu da imaninsu kuma suka mutu da imaninsu babu wata aya babu wani hadisi da ya zo ya shahi alherin da suka rayu da shi a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya faru a tsakaninsu bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai kaga wannan ba dukkan su bai faru tsakaninsu kuma shi kai shi wanda ya faru a tsakaninsu din ba yana nuna kafircin su bane ba yana nuna sun hita daga addinin musulunci ba a matsayinsu ne na waɗanda su ba masumai ba ne suna da yi dama a cikin alkur'ani allah subhanahu wata'ala yana masu fada tun zamanin manzon allah sallallahu alaihi wasallam yana dare haka su ba masumai ba ne amma zaɓaɓɓu ne na allah babu wani masumi banda manzon allah sallallahu alaihi wasallam babu wani banda shi kaɗai ne masumi a wurin isar da sabon allah subhanahu wata'ala shi kadai amma duk saura kullu ibn adama ne khata wannan kuma kuskure bai hidda su daga cikin mai sunan su na mumini duk muminin da za a cewa mai imani ne su ne na farkon shi duk ayan alkur'anin da za a yaban masu imani sahabbai ne na farko dan lokacin da ayat ta sauka ta sauka ne akan wa ta sauka akan su su ne masu imanin da suke tare da manzon Allah sallallahu wannan aya tana nuna cewa sun rayu duniya kuma sun gama da duniya ne ba su da wani sakamako a wurin Allah subhanahu wata'ala banda aljanna sakamakon da Allah subhanahu wata'ala zai musu da shi shine aljanna rana alkiyama saboda masu imani ne wa ta'atun nabi sallallahu alaihi wasallama fi qawli sannan kuma na daga cikin aqidan ahlus sunna wal jamaa biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam fi qawli a cikin fadar shi la tasubu ashabi kada ku zagi sahabbaina inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan hani na ya tsadi tahrima shi kuma hani ya kunshi mi haramtawa lokacin da Allah ko annabinsa sallallahu alaihi wasallama suka ce kakkai wannan yana nuna haramun sai idan akwai wani dalili wanda yake juyar da haramcin zuwa kara inda babu wani dalili wanda ya juyar da haramci zuwa kyama zuwa cewa makaruhi ne ba haramun ba ne to yana na matsayin shi na haramun haka ne ko? kenan yana nuna cewa haramun ne inda Allah ya hana duk wanda ya zagi sahaban annabi sallallahu alaihi wasallama to yayi babban laifi ya kata laifi a wurin Allah subhanahu wataala domin me annabi sallallahu alaihi wasallam ce kakku la tasubbu ashabi kakku zagi sahabbai ina nan cewa haramun ne ke ka zagi dan uwanka musulmi ma wanda bai kai darajar su ba kai laifi bare su dan uwanka musulmi irin zage-zagen nan da muke tsakaninmu ai haramun zunubi muke samu a wani halar zunubai ake rubuta mu zage-zage da muke tsakanin to bale ka zagi khairul kurun mafi alherin halittar na Allah subhanahu wata'ala ya halitta bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka zage su da suka mamu suka ci kudinka suka ci amanarka suka yi ma damwara wani muna yaji ko annabi manci suka mamu ba san ka ba ba su gan ka ba ba su taɓa tunanin ayyuka ba sani ba wadda wannan ba aikinsu ba ne aikin allah su ba da wata ala wadda ka zagin su ka bayira ne daga cikin ka bayira zuwa sau da mazala ya ce ka don kuma mutum ya halatta to mutum ya shiga wata matsala mutum ya ce addini ma ne halalin ne zan ki tsine masu albarka zan ki zagin su to ya shiga wata matsala don ya halatta haraba ina buƙatar cikakken bayani idan bayani ya bayyana gare shi to ba wa musulmi ba ne ba matukar dai ya bayyana gare shi ƙarara an mai bayani an tsaida mai hujja duk wata shubha an kore mai ita kan halarci mai cewa zagin sabanin sallallahu alaihi wasallam addini halalin ya halatta in yayi ma da za ya samu wanda ya shiga cikin matsala ne Allah kare fa wallazi nafsi bi yadi manzo Allah ce na lance da wanda raina yake ga hannun shi lawanna ahadakum da dai a ce ɗaya daga cikin ku sahabbai na an faqa mithla uhdin dhahab zai ciyar da kwatankwacin dutsen udu na zinariya ya ciyar da shi ya miƙa shi domin Allah subhanahu wa ta'ala dutsen udu zinariya dutsen udu nawa za ta sai ka tara kudin miliyardar na duniya sai ka tara su duka kudinsu ba su kai wannan kudin ba a ce dutsen udu dukkan shi zinariya ne sai ka tara manya-manyan masu kudin duniya kudinsu duk ba su kaiwa ba su yi sayan shi kaga kaga musulmin duniya ba su da wannan kudin ke ba su da kudin da za su kashewa domin Allah subhanahu wataala samu wannan ladan wurin Allah subhanahu wataala samu ladan abinda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci yadda shi zan Allah ya ce to kai a kaddara ma haka din za a mutum na da kaman dutsen wuri na zinariya kuma ya mika shi domin hidima ga addinin musulunci domin taimakon addinin Allah ma balaga mudda ahadihim da ɗaya daga cikin ku ba zai kai ga mudin da ɗayansu ya bada don Allah ba mudu mudu dai wannan wanda bai kai zakka kono ba wanda kashi ɗaya ne cikin hudin zakka kono ɗan ƙararramin mudu wanda wanda sahabi zai ɗaukowa ta hin hannu ne guda biyu mutum zai ɗaukowa ya kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam kai in ka ciyar da miliyar dubu manzo Allah ya ce ba za ka kai gare su kai wala nasifa ko da tahide ma na wanda suka kawo kenan sun taimaki addinin musulunci abinda ya kai su ga a tsare musu mutuncinsu a kare musu alhurmarsu da darajarsu abinda manzo Allah yake nuna wa ke kan ku zage su saboda mi su suka taimaki addinin musulunci ba domin Allah subhanahu wata'ala ya so kake sabon nan ba da yanzu muna nan a maguzawan muna nan a kafirai ko ba haka ba ko amma sakamakon tashi da suka suka taimaka wa addini suka goyi bayan addinin musulunci suka taimaka wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har muka samu albarkacin su ga musulmi saboda suna da hakimi mai ta masu addu'an nan da muka saba yin cewa radiyallahu anhu wannan addu'a dai da muke suna da haƙƙi a kanmu saboda su ne mawarimi shigar ba cikin addinin musulunci da an bar manzala sallallahu alaihi wasallam shi kadai ya yake nan addini zai kari zai bayyana sosai mutum da yana yawan nan aiki shi yasa Allah ya kaddara tara mutane masu tarin yawa gefen manzala sallallahu alaihi wasallam bayan rasul shi su baza a cikin duniya su yada addinin musulunci ne ya kai ko ina sai da mutane ya zaba na aiki kuma su ne waɗannan mutane waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yawan su haka wannan na ɗaya daga cikin manyan-manyan hadisai da suke nuna mana falala sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yaqbaluna ma jaa bihi alkitabu aw as-sunnah sannan kuma ahlus sunna na daga cikin aqidan ahlus sunna wal jamaa suna karban abinda qur'ani ya zo da shi aw as-sunnah ko kuma sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam ta zo da shi awil ijma'u ko kuma abinda ijma'i ya zo da shi min fada'ili na falala falala ta su wa maratibi da kuma darajoji darajoji na su qur'ani yayi bayani a cikin ayoyi masu tarin yawa wanda suke nuna falala da martaba da darajar da Allah subhanahu wa ta'ala ya musabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin waɗannan ayoyi sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar alladhina ittaba'uhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu anhu wa 'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada ذلك الفوز العظيم tana ɗaya daga cikin ayoyin da ƙarar Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana cewa mai radiyallahu anhu wa radu anhu Allah ya yarda da su kuma su ma sun yarda daga Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin waɗannan ayoyi Allah ce laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubay'unaka tahta shajara alima ma fi qulubihim fa anzala as-sakinata 'alayhim wa atabahum fathan qariba hakika Allah subhanahu wataala ya yarda da al-mu'minin id yubay'unaka tahta ash-shajara lokacin da suke maka mubaya suke maka tabba cewa sun yarda sun ji sun gani akan a kutsa a shiga garin maka fa alima ma fi qulubi sai Allah subhanahu wataala ya gane ya san abin da ke cikin zukatansu kaga a wannan ayayi wato falalan sahabbai da ke ciki yawa ke akwai cikin ayayi Allah ya gode ta nabi laqad radiyallahu anil mu'minin shikenan wannan kada ya ishe shi yabo wurin Allah subhanahu wataala amma sai Allah ya bayanin a yaushe id yubayyi'unaka tahta shajara domin Allah subhanahu wataala ya kore duk wata shubha da mutum za ya kawo ya ci ai ba da sahabbai yake ba dan waɗanda suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mubaya su ne sahabban ai ba wasu mutane bane ko sahabbai ne dan a lokacin da aka yi ba mu uwayenmu ba su nan kakanninmu ba su nan kakannin uwayenmu ba su nan kakannin kakanninmu ba su duba su nan kakanmu na wajen goma duba su ba su duniya lokacin da aka yi wannan don kowa kakan shi na goma a lokacin baya da suwa ne da ke ashe dai su ne waɗanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da su alƙur'ani da sunna su ne waɗanda suka yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam baya ƙarƙashin wannan itace kuma sai Allah ya kare masu ce fa'alima ma fi qulubi cewa wannan mubaya da suka manzala da gaske suke Allah ya san suka don su cewa babu komai sai imani a ciki babu ƙarya a ciki babu yaudara babu hayanci gaskiya haka nan ne sun yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam mubaya akan za su goyi bayan shi za su taimaka mashi fa anzala sakinata alaihi sai Allah ya saukar da nutsuwa atabahum fathan qariba Allah ya basu sakamakon wani budi wanda yake makusanci wannan aya tana nuna ne ya wasu wa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce Muhammadur Rasulullah والذين معه شداء على الكفار رحماء بينهم تريهم ركعا سجدا فأغريس سنة ركوعي suna sujada ana mutane ne waɗanda suke suna ibada dalilin da rana ana wurin jihadi ana ta wurin kokarin ɗaukar kalmar Allah subhanahu wataala in an dawo kuma ba kwana suke ba a tsaye cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ana ta nafil fili ana ta roƙon Allah ana ta bautan Allah duk abin da za ka yi ba za ka kai gare su dan da su aka fara addinin musulunci ko mu nan lokacin da fahimta ta zo ta suna da sallallahu alaihi wasallam kake ganin mutane da ruku yana sabo alfari yake da shi ga ya aka inda aka yi rauni an saba da shi shike ne ya zama al'ada ba ta da sai wadansu lokuta kawai to su haka suka rayu da annabi sallallahu alaihi wasallam har bayan manzala sallallahu alaihi wasallam ya rabu da duniya haka suke rike da addini ba su taɓa yin sanyi ba ba su taɓa yin rauni ba fama wa hadu ne ba a samun bi zabinin layi kuma za'ufu wa mastakan wallahu ya hibbu sabiri ba su yi rauni ba ba su gaza ba ba su kaskanta ba saboda abin da ya same su a cikin hanyar Allah subhanahu wa ta'ala sun yi hakuri sun yi jumliya sun yi dauliya sun ci gaba da da iya da da addinin musulunci Allah ya ji wallahu ya hibbu sabiri ma'ana dai ayoyi na alƙur'ani suna da yawa da suke yabo ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama game da ainihin matsayin da Allah subhanahu wata'ala ya musu fa yufaddiluna man anfaqa min qabl al-fath ahli sunna suna fifita wannan yana daga cikin martabobin su kenan daraja daraja to a cikin sahabbai wa ya fi daraja su wa suka fi daraja domin akwai asabiquna al-awwaluna ko wadanda su aka fara musulunci waɗanda su suka yi ta da'awa kuma suka yako wasu suka shigo musulunci sannan akwai kuma waɗanda suka yi hijira zuwa habasha suka dawo suka koma a waɗanda suka yi hijira daga makka zuwa madina akwai waɗanda aka tarna can wurin darajoji ke gare su a wani sallallahu alaihi wasallam sannan akwai waɗanda da su aka yi yakin badar sa'an nan wasu ba su musulunta kayan ai yakin wani bayan yakin badar akwai waɗanda suka shigo musulunci kuma aka yi yakin uhudu da su kaga waɗanda suka yi wancan yakin na badar ba ɗaya suke da waɗanda suka yi yakin badar ba ɗaya suke da waɗanda aka yage gudu waɗanda haka nan har manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da duniya kowane zamani da irin sahabban da Allah subhanahu wata'ala ya kayyade mu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa yufaddiluna suna fifita man anfaqa wanda ya kashe kudaden shi min qabl al-fath gabanin bude makka gabanin wannan suna fifita shi akan wanda ya ciyar da duke shi bayan an yi bude كما ان الله سبحانه وتعالى لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا الا وعد الله الحسنى الله بما تعملون Allah subhanahu wataala ce ba su daidaita wanda ya ciyar da dukiyar shi taimaki addinin musulunci gabanin wannan lokacin ya fi wanda ya zo daga baya ciyar ko nawa ya kashe Allah ce ba su daidaita وهو صلح الحديبية شيني صلح الحديبية وان صلح الحديبية فتح يعني علامة نبي علامة نبودي مكة saboda yarjejeniyar da aka yi tsakanin musulmi da kafirai tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da kafirin makka tana nuna manzala ya riga ya ci nasara kawai da shi tun da har suka ma yarda a zanna a yarjejeniya da shi ai ya gama da ta hanyar yarjejeniya dacin baya sai cutarwa sai bugu sai fada sai kora sai kwaje masu dukiyoyi amma yanzu an yarda a zanna a sasanta ba wannan shekara ba sai dai shekara mai tsawo to shekara mai tsawo an shiga maka kun yarda an shiga ko ba suka ce sun yarda amma dai ba wannan shekara to kuma na da shekara ɗari ne na cin nasara ya tabbata ga annabi da sahabban shi sallallahu alaihi wasallam wa qatala kuma yayyaki ala man anfaqa suna bibita shi akan wanda ya ciyar da dukiyar shi min ba'dihi daga bayan wannan sulhul hudaybiyya wa qatala kuma yayyaki wa yuqaddimuna al-muhajirin 'ala al-ansar sannan kuma suna gabatar da muhajirin akan ansar saboda ni wato muhajirin su ne suka yi zama da addinin tsawon shekara na wajen shekara goma sha biyu wajen shekara goma sha biyu su suka sha wahala a addinin musulunci shekara ta goma sha biyu da 'yan watanni ainihi waɗanda suka shigo cikin musulunci al'asa suka karfi musulunci da su suka ba a nabi sallallahu alaihi wasallam wurin zama a madina aka wanda ya wannan shekarun cikin wannan wahala cikin imani da allah subhanahu wa ta'ala ba ya zama ne da wanda ya yi musulunci ويؤمنون كما سنا إيمان سؤال السنة بأن الله سوى أن سبحانه وتعالى قال لأهل بدر ياتي ومتانا بدر ولن نسك جياك بدر وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر sun zamanto mutum ɗari uku ne da goma sha wani abu mazala ya ce masu mi amalu ma shi ku aikata duk abin da kuka so قد غفرت لكم حقيقة لا يغفر كريم yace ma waɗanda suka ji yakin badar ko domin cikin waɗanda suka ji yakin badar ne wani ya yi wani abu wanda yake kama da munafici kama da yaudara ba ba na musallallahu alaihi wasallam ya ce kabal ne sare mai kai zalla ya ce ba وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم اي زنن da kai cewa Allah subhanahu wataala ya kalli zukatan mutanen da suka je yakin badar sai Allah ya ce aikata duk abin da kuke so ku aikata hakika na gama tsana kaga karantarwa Annabi sallallahu alaihi wasallam ta sha bamban da karantarwa shedan yanzu karantarwa shedan ne aka ce gaje kai da abin da kake so shi kenan nama gafara yaya amma wanda yake da imani da gaskiya ba ya dauka wannan gara ba su an ba shi damar yi ta zinace zinace in ya ci dukiya haramun halal ne saboda Allah ya gafarta mai duk ba yawan nan tunan haramun yana nan haramun a wurin shi fasikanci yana nan fasikanci a wurin shi babu wata karama sa da ya samu ta yi samu yancin da yanta kan shi ne ta samun Allah ba bai ba sai wannan ba ai ka bi suna ayyata to tun da ya goya ake daga manzala sallallahu alaihi wasallam an gawar da mu bari ma mu waje bari ma mu koma maka mu ta shirka ba ba tun da an gafarta ya ce an gafarta maka duk abin da ka aikata ba ana nihin cewa ba ka je kai kafirci in kai kafirci ban ban ba ya shiga ciki in kai zunubi ma zunubin shi na nan wannan wata falala ce wani yabo ne na musamman Allah subhanahu wataala ya musu kuma su ma sun fahimta haka suka ƙara tashi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba an ce inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam an ce in yayin ma an yayin yana yin shi kamata mai kuma kuma shi ne sahabban suka yi koyi da shi an ce an gabata musu ta abin su aikata abin da suke so ba su fahimci gara ba sa ba su fahimci shiriri ta wani sai da shiriri ta cikin rayuwarsu to ya aljanna kamar yadda zamanin nan ake zamanin nan wani ya ce shi ke na dinna muku gabara shi ke na ku ta murna ya ku ta murna ya gabarta muku je ku ta shashanci kuna shigantaka saboda ya muku gabara haka wanda ya shiriri ne to kai masu gafara lahimi suka ba an kaga tsakaninmu da kai kamun gafara to da muka mani wani bako ne wai ke zuwa nan garin yau kuma gobe ya tare shi yau muka gan shi yanzu ne muka gan shi yanzu muka fara hira da shi kuma ya gafarta mana to lahimi muka ba kai lahimi ka ba wani lahimi tsakaninmu ka wace irin gafara ta nuna lallai tsakanin da hada da gafara akwai gafara ta mana lahina ya yi mana gafarta amma maganar shan giya da sata da cin haramun da zina da shirka ba haƙƙin ka bane haƙƙin Allah ne babu wanda za ya ci ara ba za ma kai murna kai ta jira ranar alkiyama shi za ya saka aljanna nan shi ne da ce kaga abin da sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam ba su yi amfani da shi ba to ahlus sunna suna yin imani da cewa manzon Allah ya gaya mu mutanen badar wannan magana haka nan ne babu wani tawili da za a mata haka nan ne annabi ya ce musallallahu alaihi wasallam ya balu ma shaitum faqad ghafartu lakum wa bi annahu la yadkhulu an-nar ahadun baya tahta ash-shajara wa bi annahu kuma cewa ahlu sunna suna imani da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yadkhulu an-nar ahadun babu wani mutum da zai shiga wuta baya tahta ash-shajara wanda ya mubaya a karkashin wannan itace zala ce duk wanda ya yi mu baya a ƙarƙashin wannan zaci ba shi da wani don aljanna da ke riko lafazin hadisun zala ce layeli jinna ahadun mimman baya a tahta shiga ba zai kusa mota ba duk wanda ya mu baya a ƙarƙashin wannan itace ta ga wani yabo na musamman da manzala sallallahu alaihi wasallam ya yanke wasu yan aljanna ne su sahabai duka za ka ce musu yan aljanna duka ba waɗanda za ka kirin suna suka ce musu yan aljanna kama akhbara bihi annabi sallallahu alaihi wasallam kama yadda manzon sallallahu alaihi wasallam ya bada labari da shi to suna yi imani da shi bal qad radiyallahu anhum wa radu anhu suna yin imani da cewa ma Allah subhanahu wataala ya yarda da su kuma su ma sun yarda da shi wa kanu akthara min 1400 sahabbai sun zama to a lokacin waɗannan waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga musu wannan magana ya da mutum dubu ne da dari hudu mutum dubu da dari hudu waɗanda aka ce duk wanda ya zo wannan wurin ba zai shiga wuta ba kaka ce ai kaga wannan ya nuna kenan cikin sabaya bayan wuta kenan sai wanda ya zo wannan wurin su ma da nawa zo wannan wurin suna da wani yabo can wurin wanda yake nuna su ma da yan aljanna haka babu wata shi babu wata dama da za ka samu ka soke waɗannan bayan Allah sai in kai mu da addini kawai wa yashhaduna bil janna kuma suna yin shaida da aljanna liman shahida lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ga dukkan wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bai shaida da cewa dan aljanna ne su ma da suna suna ce mai dan aljanna ne kal ashara kamar mutane guda goma wanda aka san su da al ashara al mashhud lahu bil janna tun goma wanda ake musu shaida da cewa ya aljanna ko al mubashsharuna bil janna wanda aka musu al bishri da aljanna Allah ya tsaro sunayensu ko sallallahu alaihi wasallam ya ce abubakar aljanna wa umar aljanna wa uthman aljanna ali aljanna wa talha ibn ubaydillah aljanna wa zubayr ibn awam din manzo Allah ya zalim su goma dan haka cikin waɗannan guda goma kowa ka iya kina shi kace dan aljanna saboda mi saboda manzo Allah ya ce dan aljanna ne ba wai yana nuna sauran da ba a kira sunayensu ba yan a su ma yan aljanna ne dukkansu yan aljanna amma dai ka ware suna ka tantance ka ce ware dan aljanna ne cikin sahabba nan suna sai wanda manzo Allah ya ce mai dan aljanna ne zaka wa kadabit ibn qais ibn shammas kuma kuma kamar dabit dan qais ibn shammas wa ghairihim da wani su bin sahabati daga cikin sahabbai duka rasulullah suna masa shaida da akwai mutane da yawa waɗanda manzala ya kira su da aljanna kamar so kashi ko kashi ya ce manzala abdullah an yi ja'ala ni min manzala ya ce an ta min kana cikin su amma a an riga an roƙa mana a Allah ya riga ya ga ma manzala sallallahu alaihi wasallam aljanna wani ya tashi ya ce ni ma manzala ya ce a sabaqa ka biya wa kashi an riga ka ويقرون بما تواتر به النقل sannan kuma suna yin imani ko suna tabbatarwa da dukkan abinda riwaya ta yi tawaturi da shi ma'ana riwaya annaql shine riwaya wato abinda riwaya ta yi tawaturi ta zamanto tana da yawa ta zamanto riwaya ce mutawatir hadisi ne mutawatirai to ahlu sunna suna imani suna tabbatar da su an amiril mu'minin ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu ghayri wanda aka karbo daga shugaban mu'minai ali dan abi talib idan Allah ta tabbata a gare shi wa ghayri da wani shi min anna ghayra hadhihi al-umma da cewa mafificin mafi alherin wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da nabiyiha bayan annabinta Abubakar shine Abubakar daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai Abubakar kawai shine nabi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Umar sannan sayyidina Umar ويثلثون بعثمان sannan suna ukunta su da Usman cewa na ukun su Khalifu Uthman bin Nurayd dul hilmi wal haya bi ghairi mai haka al-Hafiz al-Hakimi ya kama da a cikin sulamul usul Khalifu Uthman bin Nurayd na ukun sa wadannan mabibitan sahaba Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan Annabi na ukun su shine Usman zunnurai wanda yake da haske biyu domin duk sabanin sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya aure ɗayan manzo Allah guda biyu sun shi a wurin ɗaya ma ka kana da haske ce kai ka aure diyar annabi sallallahu alaihi wanda ta fito daga tsatsin shi ai ba karamin girma bane kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ce da akwai ta da mun ba shi babu wannan me yake nunawa yana nuna darajar wannan bawa da nake a wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya nuna mai cewa mutum ne mai girma mai daraja mai imani kisa manzon Allah ya yarda ya sarafuta da shi dul hilmi wal haya bi ghairihi yana Usman yana da hakuri yana da kunya min ustahat malaikur rahman malaiku Allah subhanahu wata'ala sun ji kunya daga shi baya yana da falala da yawa kamar yadda kowane sahabi yana da yin falala da Allah subhanahu wataala ya bashi baya anhu sayyidul aqwali bi kaffihi fi bai'ati ridwan cikin wannan bai'at ta sulhu hudaybiya da muke magana manzo Allah ya ce ga hannun sayyidina Usman ga hannun Usman mana Usman shi ma yayi mubayi alhali an balo shi a Madina manzo Allah ya ce ga hannun shi ko kuma ya tafi Makka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura shi wannan dai yana nuna me falalata wannan bawan Allah to shine na uku wa yurabbiuna bi Ali radiyallahu anhu sannan suna hudun ta su da yadda cewa shine na hudun su kama dallat alaihi al kamar yadda dalilai hadisi suka yi nuni a kai wa kama ajma'at as-sahabatu kamar yadda sahabbai su ma suka yi imani ala taqdimi Uthman akan gabatar da Uthman fil bai'a a cikin bai'a wace bai'a ke ne ha wace bai'a ha bai'atul ridwan aka gabatar da shi ne shi da baya na aka yi Tell Bayan sai na Umar kenan ku? Sahabbai sun yi jima'i akan gabatar da shi akan wa? Kan sai na Ali. Ba wai saboda suna kin Ali ba. Saboda abinda suka hardace ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Dukkan waɗannan sahabbai kowa yana ganin darajar sayyidina Ali. Kowa yana ganin matsayin sayyidina Ali. Kowa ya san darajar da Allah subhanahu wa ta'ala. ko ba ka da har sai na Umar ba cewa ke ina roƙon Allah ya kare ni daga matsala babba in ta taso ta addini wanda kowa ya magana sai na Ali ya shiru bai magana to ina ni ma ina roƙon Allah ya kare ni daga yin magana cikin ta mana duk matsalar da za ta taso a cikin addini sai na Ali bai magana ba to ni ma ba ni kuma ina roƙon Allah ya kare ni daga yin magana cikin ta so na san banna za malam bayan shi yake nuna shi ne na farkonsa ko a shi yake nuna shi za a shi ya cancance zaman don shugaba bayan maza da sallallahu sannan da yanzu sannan jigogin shi tattaba kunnen shi aka za a kira yau ba wanda yake nuna na sallallahu alaihi wasallama inda ya tsara sabon nan daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan shi ne in ka bi shi za ka zauna da duniya rayuwa addinin ka zai kubuta daga duk wani zargi a wurin Allah subhanahu wataala ثم إن بعض أهل السنة ملك سنن ودنس أهل السنة كانوا سنزمنتو قد اختلف سنين سابعين في عثمان وعلي أتكين عثمان دا علي وعليني نوكو شيني نوكو هو عليني نوكو بعد اتفاقهم باية اتفاق لسكي على تقديم أبي بكر وعمر أكن تيوا أبو بكر شيني والقصة عمر أنا قباتت سنن باب وأنا سابعين ayyuhuma afdal cikin su waye falala Usman yayi falala shine na uku ko ko Ali yayi falala shine na uku fa qaddama qawmun Usman wa sakata wadansu mutane sai suka gabatar da Usman su kai shi kamar yadda aka rubuta daga Abdullahi da Abbas ko to mun zamanto muna cewa mafi alherin wannan kuma bayan annabin ta abokan sannan umar sannan sai ta sannan mushi ko ko haka ma wadansu daga cikin manyan-manyan malama da sun da wani gaba in suka waɗi guda biyan suka waɗi na uku saka ya su shi auren bahu bi ali ko kuma su ce na wani shi ne ali wa kaddama kawun aliyu waɗansu kuma sai suka gabatar da aliyu wa kawun tawakka waɗansu kuma suka tsaya wasu cikin amma da matsalar mabarta rana ce ko sha mabarta rana ce ko sha Allah ga warware ta bakin gwagwada a wani muka sani wani alubana su bada wata ala ya amfani mu da abin da muka a daidai da muka kuskure kuma Allah su bada wata ala ya yi Allah ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin kasa Allah ya lalace mu da abin da muka karanta ya kara mana imani musulunci kuma kauna waɗannan sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu da mai albarka Allah ya ba mu da masu yawa masu albarka inda ake kuma da zuwa wa ta'ala ya kawo ƙarshen wannan gwamnati اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على